إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا يو بيوغا وتا الرجب shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace da 22 ga watan 12 shekara 2025 shekaran shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar ash-shaykh Muhammad Salih al-Uthaymeen alaihi rahmatullah idan uwa basu manta ba satin da ya gabata mun yi karatu ne a cikin ar-raka'atu thalitha war-rabi'a raka'a ta uku da kuma ta hudu yau kuma zamu tashi daidai at-tashahhudul akhir bayan an kammala ta raka'a ta uku idan sallah mai raka'a uku ce ko kuma an kammala raka'a ta hudu idan sallah mai raka'a hudu ce malaiti thumma yajlisu lit-tashahhudil akhir sannan masallaci zai zauna don ya yi tahiyar ƙarshe wa in ka na fi suna'iyatin ta shahudar akhir idan ya kasance sallar da yake yi sallace mai raka'a biyu to sai ya yi tahiyar ƙarshe ma'ana tahiyar da zai yi sai ya mai da ita tahiyar ƙarshe don kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata akwai bambanci tsakanin tahiyar farko da tahiya ta biyu tahiya ta farko ana yin ta ne takaitacciya a karanta iya tahiya ita kuma tahiya ta biyu ana yin ta ne bayan karatun tahiya akwai wasu abubuwa da dama da ake karanta kamar yadda zamu zo mu ji yanzu insha Allah ta'ala to sai mala yace idan sallar da mutum yake mai raka'a ta mai raka'a biyu ce kawai kamar asuba yanzu da muka yi to kaga idan ka zauna a zaman farko shikenan ka gama saboda ka yadda zaka yi tahiyar karshe a sallah mai raka'a uku da mai raka'a hudu ita ma haka zaka yi ta malai ce fi raka'ati thaniya zai yi wannan tahiyar ne a raka'a ta biyu wa in kana fi sulafiyatin idan kuma ya kasance a cikin sallah ce mai raka'a uku ta shahadat tashahhud al-akhir shi ba a wannan raka'a ta uku sai yi wannan tahiya tahiyar karshen a fi raka'ati thalitha a raka'a ta uku idan malai ce in haka ne kuwa at-tashahhud al-akhir yakunu fi raka'ati thaniya في الثنائية وفي الثالثة في الثلاثية وفي الرابعة في الرباعية تهي تفرقو تنا كسنتيوا ركعة تبيو إذن صلى بركعة بيوتي تنا كسنتيوا ركعة تأكو إذن صلى بركعة أكوتي كما يدى تكي كسنتيوا ركعة تهدو إذن صلى بركعة أكوتي وينبغي أن يعرف أن في الجلوس للتشهد فرقا بين الأول والثاني قال تيتو يا كما تللي دم سلاتي يسنتي و أتكن زمن تهيا أقوي بمبنتي أكن أجمد زمن تهيا فرقو دنبي سنة بمبنتي بإير سليبني إذا كانت الصلاة ذات تشهدين إذا سلاتا كسنتي ما أبو تيرتهيا بدابيتي kamar sallar magariba isha azhar da la'asar dukkanin sallah mustahiya guda biyu ne to idan ta sallah ta kasance irin wannan sifar fa innahu idza kanat as-salatu zata tashahudaini mithla al-maghrib wa rubaiyya idan sallah ta kasance ma'abociyar tahiya guda biyu ce kamar magariba da sallolin da suke dauke da raka'o'i guda hudu fa innahu yajlisu lit-tashahhud al-awwal masallaci zai zauna ne a tahiyya ta farko muftarishan zama irin na iftirashi zaman da muka kamanta wancan satin da ya gaba wancan lokaci da ya gabata wa yajlisu litashahhud al-akhir zama na ƙarshe kuma zai zauna ne mutawarrikan zaman tawarruki shi kaɗai ne ba mu kamanta ba ina ji ko yawa mun yi al-iftirash mun yi kuma al-iqa al-iftirash kada kuma ta yawa shine zaman da zaka zauna akan kafaka tagu ko yawa sai kuma ka kafa ta daman dan yatsinka su lankwaso su kallal kibla shine al-iftirash at-tawarruk kuma shine wanda zaka kafa digadiganka ka haɗe kafafunka sai ka zauna akan digadigan naka to waɗannan zaman guda biyu su muka kamanta to idan zaman ƙarshe zaka yi a raka'a ta uku ko ta hudu to sai kai at-tawarruk ba al-iftirash ba dan wannan fata an fahimta yawa zamu zo mu ji yake insha Allah ta'ala sai mali yace al-hay'atu al-fi'liyatu lit-tashahhud al-akhir yadda za za a yi aiki a aikace game da zaman tahiyyar ƙarshe ya ake zaman tahiyyar ƙarshe a aikace yadda zamu ga shi mali yace jilisu mutawarrikan lalle masallaci zai zaman tawarruki wattawarruku lahu salafu sifat malace shi wannan zama na tawarruku yana da siffofi guda uku siffofi ne guda uku amma kusan duk kawai abu ɗaya ne dan lankusawa ne kawai dan juyawa amma kusan duk abu ɗaya ne zamu zo mu ji su as-sifatul ula siffa ta farko an tajlisa alal ardi shine ka zauna akan ƙasa kai mai sallah bi alliyataika da mazaunanka wa tukhriju rijlaka al-yusra sai ka fito da kafarka ta hagu min tahti saqika ta kasan korinka ta kasan korinka zaka fito da kafarka ta hagu al-yumna na dama zaka fito da kafarka ne ta hagu ta kasan korinka na dama ila al-janib al-ayman kafafuwan naka duk guda biyu za su kasance ɓangaren ka na ina na dama kenan in kuwa na fahimta kuwa yawwa na farko ke na biyu tansibu rijlakal yumna ita kafa taka ta dama sai ka kafa ta yadda kai mata a zaman aliftirash haka za ka mata a zaman tawarruki ita ma za ka kafa kafar ne a ƙasa li ajali an tumakkina maq'adataka min al-ard domin ka samu damar tabbatar da mazaunanka a ƙasa ya kasance dukkanin mazaunanka suna zaune ne a ƙasa ba su zauna akan kafarka ba wali ajlil farqi bayna at-tashahhudain al-ula wa thani domin kuma ka rabe tsakanin zaman tahiyan farko da zaman tahiyan na biyu ya kasance akwai bambanci tsakanin su wannan shine na farko as-sifatu thaniya siffa ta biyu daga cikin siffar zaman tawarruki yan uwa shine an tafrisha ar-rijlayn ithnatayn kafafon guda biyu duka zaka shimfada su kamar yadda kai a na farko zaka shimfada kafafon ne guda biyu gaba daya tukhrijuhuma min al-janib al-ayman sannan zaka fitar da su ta bangaren dama yani la tansibu al-yumna a wannan zaman shi bambancin sa da wancan abu ɗaya ne kawai shi na farko zaka kafe kafarka ta dama ne in yatsinka su juyo su kalla al-qibla amma shi na biyu kafar kawai zaka zubar da ita ne kawai ka ajiye ta ba kafe ta zaka ba ita ta dama kenan ake nufi an fahimta yan uwa maimakon ka kafe ta kawai sai ka ajiye ta haka zamu gani insha Allah ta'ala yadda abin yake mala yace bal abda'a abda'aha wa akhraj wa akhrijaha min al-yamin mala yace abin da zaka shine kawai zaka kwantar da ita ne ita kafar eh zaka kwantar da ita abdiha zaka kwantar da ita wa akhrijaha sannan zaka fito da ita min al-yamin ta bangaren dama wa kadhalika al-yusra ita ma ta hagun yadda take a wancan zaman haka zaka barta a annabiyin shi ma duk ɗaya ne bambancin kawai kafar dama ce wa takunu ar-rijlu al-yusra tahta saqi al-yumna sai kasance kafa katagu tana karkashin kori na dama kamar yadda yake a wancan zaman as-sifatu thalitha siffa ta uku an tafrisha ar-rijlayn jami'an shi ma dai za ka shimfaɗa ƙafafuwan ne gaba ɗaya guda biyun kamar yadda kai a zama na biyu. Tukhrijur rijlaini ithnataini za ka fitar da ƙafafuwan naka ta guda biyun ta ɓangaren ka min yamin ta ɓangaren ka na dama. Wa tabda'ahuma sannan za ka kwantar da su ƙafafuwan naka guda biyu lakin taj'alu ar-rijl bayna sa'i
guda ɗaya ne kawai shine wannan wajen da aka ambata zaka sanya ƙafarka ta hagu tsakanin korinka na dama da cinyarka shi wancan na farko da na biyu duk ƙafarka ta hagu tana ina ne zaka fitar da ita ne ta ƙarƙashin korinka na dama amma shi wanda sai ƙafar ta kasance ka ɗanyo gaba da ita kaɗan sai ka ce sai ka sanya ta tsakanin korinka da kuma cinyarka shine kawai bambancin zamu zamu kamanta kan mu ci gaba insha Allah ta'ala zamu dan kamanta a dan matsar da binci yawa zan zan juya ne shi haka domin uwar su gani abu na farko da malai yace mutum zai zauna akan mazaunan sa kaga haka kenan ko dan uwa an kalla ai ko yawa na zauna akan mazauni na sannan kafa ta ta hagu an ganta gashi na fito da ita haka an gani na fito da ita ta bangaren ina dama ko karkashin kori na haka ne ko haka ne yawa ga kafa ta ta dama ɗan uwa ita kuma na kafa ta ɗan yatsu na sun jiyo sun kalli ina alƙibla to wannan shine na farko an gane ɗan uwa to na biyu bambancin sa da wancan kawai shine ita wannan kafa kawai sai kai mata haka maimakon kai mata haka sai kai mata yaya an gane maimakon ka kafa ta kawai sai ka ajiye ta dan uwa fahimci bambancin na ukun kuma kawai shine ita wannan kafa zaka matso da ita sai kasance tsakanin cinyar ka da korinka take ba tsakanin ba ta karkashin korinka ba haka sai kasance tana nan haka kaga yanzu tana tsakanin cinya ta ne da ina da korina kaga ga korina kuma ga kashi ta taba cinya ta haka ne shi kuma wacce za ga iya kori kawai take taba ba ta taba cinya ba haka ne shine bambancin ‘yan uwan fahimta, Allah ya samu dace. Wannan zama ‘yan washi ake ci masa tawarruk, zaman tawarruk. Shi zama ne da za ka zauna a kan mazaunanka sai ka fito da ƙafarka ta hagu ta ɓangaren ka na dama. Ita ƙafar hagun dama tana shimfiɗe a duka nau'in zama guda ukun da malai ya kamanta mana illa iyakaci bambancin kawai shine zama na farko zaka kafe kafar dama in yatsunka su jiyo su kalla alqibla zama na biyu zaka bar kafar ka shimfida ta kawai ba sai ka kafe ta ba zama na uku ita kafar hagun zaka dan matso da ita gaba kadan ya kasance tana tsakanin korinka da cinyarka Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwa malai ce rawal bukhari عن أبي حميد رضي الله عنه إمام البخاري يفتد حديثي دقى صحابي أبو حميد السائدي الله كرم سيرنا يتي النبي صلى الله عليه وسلم تبت أقريش يكسنتي وإذا جلس في الركعة الآخرة إذا النبي زونا ركعة تكرشي قدم رجله اليسرى سي غباتو دكفسا يغباتر دكفسا تهبو ونسب الأخرى سي كفي دير تدامكينا وقعد على maq'adatihi sai zauna akan mazauninsa wannan hadisi game da malai faɗa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Adhan babu sunnatil julus fi at-tashahhud warawa Muslim an Abdullah ibn Zubair an Abdullah ibn Zubair Imam Muslim ya fitar da hadisi daga sahabi Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma Allah kara musu yarda kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance idza qa'ada fi salati idan ya zauna a cikin sallar sa dan yin tahiyya kenan ja'ala qadamahu al-yusra bayna fakhidhihi wa saqihi sai ya sanya kafarsa ta hagu tsakanin korinsa da kuma cinyarsa shine zaman karshe kenan da muka kamanta wa farasha qadamahu al-yumna sai kuma ya shimfida kafar tasa ta dama ba ya kafe ta ba ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى sai ya dora hannunsa na hagu akan gwiwarsa ta hagu wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna ya kuma dora hannunsa na dama akan gwiwarsa ta dama wa ashara bi usba'ihi sai kuma ya nuni da dan yatsansa nunin da muka kamanta kenan nunin da ake idan ana tayya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake malai fa hadhihi salasu sifatin litawarruk waɗannan su ne siffofi guda uku da ake yi don wannan zama na tawarruki kowanne kai in yi a cikin shayi insha Allah ta'ala sai mala yace fa in qila idan aka ce da kai wa hal ya'ti biha fi halin wahidatin to waɗannan zaman guda uku duk zaka zo da su ne a hali guda ɗaya a lokaci guda ɗaya duka zaka zo da su taqulu sai ka ce ko kuma naqulu sai mu ce la ba lokaci guda ake so kai su ba lakin ya'ti bi hadha marratan wa bi hadha marratan zaka yi wannan wani lokaci wani lokacin kuma sai kai wancan wata sallar kai wannan wata sallar kai wancan misali idan la'asar kayi na farkon magariba sai kai na biyun isha sai kai wancan din ma'ana ka rinka nau'antawa kana bambantawa idza waradati sunnatu ala wujuhi mala yace duk lokacin da sunna ta zo maka da wani aiki da yake da siffofi ko yake da fuskoki annabi yayi wancan annabi yayi wannan annabi yayi wannan mala yace mutanawwi'a siffofi ko fuskokin da suke nau'i nau'i fa'mal biha kullaha mala yace to kai aiki da su gaba daya duk gaba daya kokari ka aiki da su amma ba gaba daya aiki a lokaci guda daya ba idan kai wannan gobe jibi sai kai wannan ko kuma idan kai wannan wannan sallar wata sallar sai kai wancan malaiti alhayatul qawliyatu litashahhud alakhir yanzu kuma ga abin da ake fada a aikace a tahiyyar karshe ga su kamar haka malaiti abu na farko yaqra'u tashahhud alawwal mutum zai karanta tahiyya irin tahiyyar da ka karanta a ta farko to sai mutum ya maimaita ta ma'ana zama na biyu muke bayani da ko to shi ma zama na biyu idan ka zauna abu na farko da zaka fara yi bayan ka yi wancan zama sai kai tahiya irin tahiyar da muka yi ita zaka yi abu na biyu yazidu shi mai sallar sai ya ƙara bayan yayi tahiyar ba iya tahiyar kaɗai zai maka mai da yake a tahiyar ta farko a'a zai ƙara me zai ƙara sai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan ɗaya ce daga cikin sigogi na siffar salati da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce mata ake ce masa as-salatul ibrahimi eh salatin da ya tabbata daga bakin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam rawal bukhari wa an ka'ab bin udra malaci imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin sahihi ingantaccen littafin sa daga sahabi ka'ab dan udra Allah ya kara masa yarda yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallama hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi allamahum annabi da kansa ya koya musu su sahabbai kaifa yusalluna alaihi bidhalika yadda za su yi masa salati da irin wannan salatin da irin nau'in sa ko sigogin da ba mu ambace su ba anan wajen annabi ya koya musu yadda za su yi masa salati wato ƴan uwa yadda al'amari yake shine sun tambayi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cewa a mun san yadda muke maka sallama ya rasulullah ai da Allah madaukakin sarki abubuwa guda biyu tattara a cikin ayar ko inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi sai ce me ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi sai ce me wa sallimu tasallimu yusu suka ce qad arafna kayfa nusallimu alayka fa kayfa nusalli alayka ya rasulullah mun san yadda muke maka sallama ya manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare ka mana cewa assalamu alayka ya rasulullah to amma salati fa ya zami maka salati kaga tun anan wajen zaka sa alamar tambaya kenan duk korewar sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a larabci da balaga da iya saka zance babu wani guda ɗaya a cikin su ne zauna kawai ya je ya kirkiro salatin da zai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin sai da suka tambaye shi ina fata an gane sai da suka tambaye saboda shi ne sahibul wahayi wanda ake yi wahayi saboda haka sai annabi ya ce kulu ku ce ka ji ba eh shine addinin wannan kulu din kulu ku ce sai annabi ya koya musu wannan salati shine hadisin Ka'ab dan Ujar sigogi ne na salatin suna da yawa dukkanin su ana ce masa salatul ibrahimiyya mallan ya kawo mana guda biyu ne anan kawai idan ka kuma littattafan da suka tattara salatan annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi zaka same su da dama to haka idan ka tashi yin salati a cikin sallah dan uwa kada kai kowanne salati sai salatul ibrahimiyya ina fata an fahimta me dalili saboda shine salatin da yazo daga bakin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine salatin da idan ka rantse ka ce na rantse da Allah zan wa annabi salati ce kai salatul ibrahimiyya ba za ka kafara ba ba haka bane saboda ya fito daga bakin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wahayi eh kuma zuciyarka za ta fi nutsuwa yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da tahiyya haka ya koyar da salati to me yasa a tahiyya zaka yi ta annabi salati kuma kai kai na wannan annabi me kenan wannan wannan kai wa annabi kara kenan annabi ya koyar da tahiyya sai kai tahiyya irin ta annabi amma salati sai ka dauko na wani kai ha to ina annabi ba shi da salati ne bai koyar da salati ba dan me ba za ka irin nasa ba ai ni ina kishin salatin annabi wallahi ba wanda ya isa ne salatin sa sai na annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi koda na kan koda na kan yana da kyau zan iya yin sa na yadda amma dai ba zan yi na kan ba na annabi zai idan na fi gamsuwa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na fi jin daɗin sa yawwa saboda haka kowa sai yana annabi yan uwa mu rike na annabi mu kalkale shi komai na annabi ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam komai na annabi ya fi na kowa insha Allah ta'ala mala yace wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi Imam Ahmad ma ya rawaito shi aw yaqulu ko masallaci yace wajen yin salati Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan ɗaya ce daga cikin sigogi na salatin shi ma sai wani lokaci kai ka haddace shi ma karin kayansa Ali tarawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Humayd as-Sa'idi radiyallahu anhu wannan siga ta biyu shi ma dai Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga sahabi Abu Humayd as-Sa'idi Allah kara masa yarda to mallan yanzu ya dauki salatin illa filla ɗaya bayan ɗaya mana sharhin sa kamar yadda ya saba duk lokacin da ya kawo ta addu'a Allah ya saka mai da alkhairi mallan yace Allahumma farkon abin da ka bude salatin ka da shi shine Allahumma ya ubangiji asluha asalin wannan lafazi na Allahumma a larabci da ke shine ya Allahu dan uwa an fahimta asalinsa ya Allahu ne fa hudifat ya unnida'i wa uwiba an halmi sai aka shafe wannan ya ta kira din ya tana ɗaya daga cikin addu'atun nida irin karigicin da ake amfani da wajen kira ya Allahu ina fata fahimta ya rajul misali in zaka kira mutum ana amfani da lafazin ya ita ce ake ce mata ya unnida'i yawa to sai aka goge ta kaga ya Allahu to sai aka goge ya din sai aka maye gurbinta da mimun a ƙarshe sai kasance kaga Allahu ne asali ko sai aka sa mimun a ƙarshe maimakon ya'un din da aka cire a farko sai zaman to me Allahumma dan uwan fahimta to asali zancin haka yake malai cewa bi da bismillah tayammunan wa tabarrukan bi an fara salatin ne an buɗe shi da sunan Allah cewa Allahumma aka ambata sunan Allah bala ce tayammunan dan kyakkyawan fata da kuma neman albarkan sunan Allah madaukakin sarki shi sa sai aka buɗe da me Allahumma duk abin da zaka yi ka buɗe shi da sunan Allah akwai albarka a ciki ko menene in zaka yi buɗe shi da sunan Allah ce ne bismillah sai ka fara abinka Allah zai samu albarka wa ma'ana salat wa ma'ana salati ala Muhammadin haka ne ko malai ce ma'anar abin da ake nufi sala kai wa kai wa annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salati zaka ce Allahumma salli ala Muhammadin ya ubangiji kai salati wa annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to abin da ake nufi da salatin jamal ya ce as-sana'u alaihi fil mala'il a'la shine Allah madaukakin sarki ka kamba manzon Allah ka yabe shi ka ambace shi fil mala'il a'la a cikin almala'ul a'la su ne mala'iku maɗaukaka na kusa da Allah maɗaukakin sarki. To abin da kake cewa kenan. Ai, afni alaihi fil mala'ikatin ladina inda Allah, ya ubangiji ka yabi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ka ambace shi ka kambama shi ka korzanta shi a wajen mala'ikun da suke wajen ka ya ubangiji wasana'u alaihi sai malai ce kuma yaban nan da zaka yi da za a yi wa annabi ya kunshi ya tabammanu riba anhu alaihi salatu wasalam ya kunshi yarda da shi da Allah madaukakin sarki zai yi shi ma kana roƙon masa ya ubangiji ka yaba annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ka ambace shi ka yarda da shi a cikin waɗannan mala'iku naka masu daraja masu girma sannan wa raf'a zikrihi bainal khalqi ya kuma kunshi ɗaukaka ambatan manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi tsakanin halittu kamar yadda Allah madaukakin sarki faɗa shi dama wa rafa'ana laka zikraka wa rafa'ana laka zikraka mun ɗaukaka ambatanka sallallahu alaihi wasallam fataqulu sai kake cewa Allahumma salli ala Muhammadin Allah kayi salati wa annabi Muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi dama Abu al-Ali yake cewa salati da Allah madaukakin sarki zai wa annabi Muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shine ambatansa yabansa da kamba mashi inda al-mala'il a'la a wajen mala'ikun Allah makusanta maɗaukaka, salati kuma da Allah zai wa bayi, abinda ake nufi da shi shi ne Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa bayi, ya yi musu rahama, ya tafi da kurakuransu, shi ne salatin wa Allah maɗaukakin sarki wa bayi. Kamar yadda mala'iku suke faɗa ko rabbana wasu ita kulle shay'in rahmatan wa ilman faghfilin lazina tabu wattaba'u sabilaka وقهم عذاب الجحيم كما لتي وعلى آل محمد sannan kayi salatin ya gangaro ya taho zuwa ga iyalan annabi Muhammad ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya darasu gaba ɗaya su kuma to su waye alu Muhammad kuma ce aluhu iyalansa ko kace al ahal ko kace al biya halatta a larabci eh asali ahlu ne sai aka shigar da wannan hawan sai ta zamto lamu sai aka sai aka maddar abin da sai zamto al duk ya halatta a faɗa a larabci qala ba'dul ulama'i wani wasu daga cikin malami suka ce aluhu almu'minuna min qarabatihi daman kokarin fassara alu in ka je ka duba cikin fathul bari ibn hajar yayi bayani dogo akan me ake nufi da alu ya kawo maganganu da dama kowane malami akwai abin da yake kallo ya fassara alu da shi wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da alu sune almu'minuna min qarabatihi mu'minai daga cikin makusantansa makusantan manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi amma waɗanda suke mu'minai wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce aluhu atba'uhu ala dinihi a'a in aka ce alu sune duk wani mabiyin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan addinin manzon Allah kaga yanzu kai ma alu Muhammad ne kenan an bayyana wannan wannan fassara da wasu malamai suka Imam Nawawi a cikin sharin sayi muslim alminhaj ya karfafe ta sosai shi ya nuna cewa aka ce alu muhammad to duk wani mumini fa ya shiga ciki haka ma duk ma duk iyalan manzon Allah ne kenan sallallahu alaihi wasallam to amma dai gaskiya wannan fassara ɗan wata da rauni tunda alu din yana da wasu hukunce hukunce akan su keɓantacce da bai hau kan kowa da kowa ba ina fata an gane eh kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cewa iyalansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya haramta musu cin sadaka iyalansa iyalan manzon Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to ka kai kuma yanzu baka cin sadaka ne ka kana ci in kuma ka shiga ciki sai ka daina ci daga yanzu bala ce wa sahihu shi malu usami ya ce amma abin da yafi inganci anna alahu hakika wannan da ake nufi da iyalan annabi in qurinat bil atba'i idan aka gwama lafazin alatin da mabiyan annabi da mabiyansa duk lokacin da lafazin ya zo aka gwama shi da mabiya to fahiya bi ma'anar mu'minina min qarabati to ana nufin mu'minai daga makusantansa wa in lam tuqran bil murad fal murad bihi atba'uhu ala dinihi idan kuma ba a gwama shi da komai ba aka bashi ko aka kawo kamar nawazin aka ce al muhammad to duk wani wanda yake musulmi ya shiga ciki shi ma na usmi haka ya rinjayar da wannan fassara wa ala hadha to akan wannan fassara ne fa anta taqulu abinda kake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala kulli wa ala kulli man tabi'ahu ala dinihi Allah kai salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi sannan kai salatin nan ga duk wanda ya ba annabi akan addininsa kaga kai ma kai wa kanka salati kenan li'annahu lam yuzkar fi hadhihi al-jumla illa illa al-ala faqat saboda ba ambata ba a cikin wannan jumla sai lafazin ali kadai ba a gwama shi da atba ba tubale ta istahdir hadha al-ma'na duk lokacin da kake faɗar wannan ka rinka halatto da wannan ma'ana din wallahi wannan fassara da malai yake yin wata na da amfani ya kamata ku rinka rike ta ya kamata ya kamata duka barin karke ta saboda lokacin da kake karanta salatin ka rinka halatto da fassara zai taimaka maka wajen rage tunani a cikin sallar duk abin da muka karanta muke fassara muke fassara shi dinnan to lokacin da kake sallar ka rinka halatto da fassarar a cikin zuciyarka sai ka ga yawan tunanin duniya da yake shagaltar da kai kana sallah ka rage shi dan uwa zance mafi inganci in aka ce alu muhammadun alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ake nufi da su sune banu hashim wa banul muttalib banu hashim wa banul muttalib waɗanda su ake nufi da iyalansa sai azwajuhu matayensa banu hashim da banul muttalib su ne alu aliyin alu ja'farin alu aqilin alu abbas wa alu harith an fahimta yan uwa sai matayensa wanda su suke shiga a karan farko dan da su ƴan shi'a sun cire matayen manzon Allah kira da aminci su tsara tabbata a gare shi su ƴan shi'a in kace in kace Ali Muhammad shi sa ka ji za ka salatin ƴan shi'a daban yake Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ba ka suke cewa ba ka taba ji dan shi'a zai salati ya sa sahabi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabihi wa dhurriyyati ka taba ji sai dai ce wa ali Muhammad ko kuma tan annabi ba ya sawa saboda shi a wajen ɗan shi'a in ka ce alu muhammad to su ne waɗannan wanda zai lissafa maka su su kaɗai sayyidina ali ibnu abi talib na na fatima sayyidina hassan sayyidina husaini to sai wanda suka fito daga tsatsan sayyidina husaini waɗannan su ne iyalan annabi kira da aminci su tsara tabbata a gare shi an fahimta eh sai a ce da mutum wane ai sharifi ne alawi ne kuma kuma fatimi duk wanda ba shi ba ba ba Ali ba Ali Muhammad ibn su a wajensu shi sa sun cire iyalan manzon Allah tsira da aminci su ara tabbata a gare shi a cikin iyalan gidansa matayen sa kenan to kaga ta ta zai a ce iyalanka kuma a ce mata mata ciki dan Allah wani irin gwaranci kenan a ce ina iyalanka ta ai matarka ba ta ciki kaga wannan ai gwaranci ne to su haka suka faɗa in ka duba ayar da ta zo akan ambatan iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci tsara sabbata gare shi duka ayoyin gaba ɗaya su yakinta akan matan su suke bayani ya nisa annabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinati yudha'af laha al'adhabu dhifain wa kana Allahu ghafurur rahima ko ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa'i ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan معروفة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله سأل الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس سيسمي أهل البيت رسول أكبر مكان ويطهركم سيكم وذكرنا ma yutla fi buyutikunna ku tuna abin da ake karantawa a cikin ɗakunan ku kusuwa kenan matan annabi yanzu ka kalli ayar bayanta su take bayani gabanta su take bayani amma wasu aka cire iya ita aka ce banda su kuma dan Allah ka ji wani san kai ina fata an fahimta to waɗannan wanda na ambata ƴan uwa su ne iyalan manzon Allah صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقه wanda aka haramta musu cin sadaka da inda aka ce iyalan annabi su ake nufi qul la as'alukum alayhi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba Allah ce ka ce musu ya rasulullah bana neman wani lada a wajen ku na ku bana akan abin da na isa muku na addini sai dai ku mutunta ku yi soyayya game da iyalan gidana shi sa iyalan gidan manzon Allah tsira da aminci tsara sabbata gare suna da haƙƙi na musamman akan kowane musulmi matuƙar musulmi ne to ya so musulmai ne iyalan gidan annabin ya so su ya mutunta su ya kuma ba su daraja da ta dace da su wannan dole ne ina fata an gane tana da wani hukunci ne da ma akan sauran musulmi Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce idan an tasallaita ala nafsika fi hadhihi aljumla indai haka ne to zaka kana yin salati ne akan kanka kai ma a bisa wannan jumla idan muka dauki wannan ra'ayin malam kenan game da alu muhammad li'annaka min atba'ihi ala dinihi dan kai ma kana cikin mabiyan manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi akan addinin sa na musulunci Allah madaukakin sarki ya samu dace gobe sai mu tashi kamar sallaita ala ibrahim mu ji kuma abin da ya kunsa shi ma Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai wa alaikum assalam wa rahmatullah shi kadai ne amma sigarsa ba ɗaya bace ka ko yanzu guda nawa muka ambata biyu shi sa nace in kai ko ko sabata salati nabi na albani ka dauka ya kawo kusan guda nawa sun kai kusan guda nawa ina ji na manta adadin gaskiya amma dai ya kawo su da dan yawa ko biyar ko shida ko na makamancin haka na dan manta adadin su gaskiya ta kariyo bazan iya tantancewa amma suna da yawa duka annabi ya faɗe su duk salatin ibrahim ya sunan su to waɗannan sun suka fito daga bakin manzon Allah kai tsaye tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi annabi ya ce ku ce sai ya faɗa batun salati yan uwa na sha maimaitawa munasaba irin waɗannan cewa da yawa daga cikin malamai suna gani cewa babu laifi idan wani yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare salati ni bana daukar wannan a matsayin bid'a mutum yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare salati nasa in dai salatin ya kunshi lafazan da ya kamata babu shirka a ciki babu guluwi ba matsala an gane ba matsala malam alkali iyab mai a shafa kaje ka duba littafin sa a shifa bi ta'rifi ulul mustafa kaje ka duba babi guda ya ware da ya kawo salatan tun daga kan sahabbai akwai salatin sayyidina ali akwai salatin wani duk wanda suka yi manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi amma babu wanda ka taba ji ya dauki na ta fifita shi akan annabi ko akwai ko da a baki ne mutum ya ce kawai nasu zai tayi bazai annabi babu wannan kowa yana yi ne kawai saboda wani shauki kamar kai ne yanzu ka zauna ka tsara wa annabi yabo ka yabi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan abu ne mai kyau ko ba shi da kyau yana da kyau in dai yaban naka babu guluwi babu komai a cikin sa ba matsala amma ka kudirce cewa wai kayi salati ko wani malamin ka yi salati wai ya fa na annabi wallahi tallahi wannan ba karamin ba karamin aiki bane akan ka wallahi ba karamin magana bace eh matsala ce babba matsala ce babba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu saboda kan fahimci wannan da kyau wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am sallallahu alaihi wasallam na'am eh na'am kamar salat lokacin da kake yin salati wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baka kammala ba sai limami ya sallama sai ka kori ka kammala shi a gurguje kai sallama eh bai kama bai dace a ce ba gama salati ba kai sallama sai kai kammala shi a gurguje kai sallama amma ya kamata gaskiya da wannan nake jin hankalin da yawa daga cikin limamai wasu sai kaga raka'a ce ta ƙarshe amma kana cikin kafin ma ka gama ta yi sai gaba ba ka bane eh kuskure ne alal akalla idan mutane suna bayan ka suna suna bin sallah ka rinka kula da haƙƙin su rinka kula da haƙƙin su lokacin da kai tahiyya ka gama shin ka kintaci cewa na bayan ka sun gama ko akwai yanayin da zaka ba su dama su ma su gama sai kai wannan ya kamata Eh. Na'am. A to misa? Mutum mutum ya ce wa ala ibadillahi tare da kawai sai tashi? A bai ga bai tayya ba. Ai tayya zuwa ƙarshe ita ce sai kai ashhadu an la ilaha illallah. A ba daidai bane wannan gaskiya. Tayya bakin salihi ne kenan wannan ai a wajen mutuwa ake. Eh. Eh. Eh. a kuskure ne gaskiya ai abin da ka ji karatun ya ce shine idan mutum ya tahiya idan mutum ya zama farko ya karanta tahiya haka haka aka ce ko to me ce tahiya shine daga farkon at-tahiyatu lillahi zuwa karshe ko ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shine karshen tahiya babu inda ka ji an ce a karanta karanta tahiya bakin sali na fa bid'a ne fa wallahi wace to sauran da ka bangare fa ina za ka yi shi wallahi ba daidai bane ka ce wani tahiyya bakin salihi na wato mutane ne kawai zan sai rage kirkiro abubuwa eh ba daidai bane gaskiya ba daidai bane tahiyya za ka karanta tun daga farkon ta har karshe ba a katsewa sai ka ce abduhu wa rasuluhu sai ka ce shikenan ka gama tahiyya sai ka tashi abin da ya kamata kenan Allah ya sa mu dace Allah ya tabbatar mu akan daidai yan uwa ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana kuskure da ƙarya ba mu ikon gudun su وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله